بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ɗaya ga watan zulƙida hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da talatin da ɗaya ga watan biyar meladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin irshad fasulun annifasu ko ko fi nifasi fasali za mu karanta hukuncin jinin haifuwa shine jinin biki wasayihu ingantaccen magana a wajen malamai ma'ana akwai akwal amma magana ingantacce anna aksaran nifasi mafi yawan kwanakin jinin biki jinin haihuwa mu'tabarun bil awaidi abun lura ne ga al'adun mata mata ɗin kala-kala ne kowanne da irin yanayin al'adanta kamar yadda jinin haila shi ma ana lura da al'ada ne in ba jinin ya zarce a wacce ta fara ba wacce ta saba akwai yanayin in zarce da za ta yi malam tu jawi sitti ne yauman ya ce matukar bata ketare kwana sittin ba kaga nan ya nuna mafi yawan kwanakin jinin biki shine kwana sittin kamar yadda mafi yawan kwanakin jinin haila shine kwana goma sha biyar dama a wajen kwanaki suke sabawa hukunce hukuncen su gaba ɗaya ɗaya ne amma wajen adadin yawan kwanaki shi jinin biki sai yayi kwana sittin bai ɗauke ba sannan za a bashi hukuncin jinin cuta amma jinin haila a kwana goma sha biyar ya gama ainihin adadin kwanakin shi ko kuma shi ne ƙurewan kwanakin shi. Wa zahiru zahirin magana akwai maganganu amma magana na zahiri a wajen malaman maza ba annal mutakhallila jinin da ya tsakaitu bainal wada'aini tsakanin ainihin haihuwa guda biyu. Matar cikin guda biyu ne ma'ana tagwaye ne a cikin ta haifi ɗayan ɗayan bai fito ba ana haka ba sai ka ji an ce ai wa'annan tagwaye ne amma wajen sati kaza ne tsakaninsu to yanzu idan an haifi wannan kafin a haifi wancan jinin da zai fito din magana na zahiri a mazhabin malikiya suka ce wannan jinin ba biki bane haidun jinin haila ne ka gane wannan jinin jinin haila ne ba jinin biki bane dan jinin biki sai ɗaya ya gama sauka yanzu kuma ita ɗaya ɗin ai bai gama sauka ba ɗaya ya sauka saura ɗaya har yanzu tun da akwai ɗa a cikin ta wannan jinin hukuncin shi jinin haila ne na mace mai ciki ai mun karanta a baya mace in tana da ciki jinin ta na'ila ya zo cikin daga wata uku za ta zauna kwana goma sha biyar da wancin shi in yayi wata shida zuwa haihuwa za ta zauna kwana ishirin to ita ma wannan idan ɗaya sauka ɗayan ɗayan yana ciki to har yanzu wannan jinin da zai zo jinin haila ne ba jinin biki ba ne yanzu ba za ta fara lissafin jinin biki ba sai wannan na biyun ya sauka amma wannan na farkon ya sauka na biyu bai sauka to duk jinin da zai zo sunan shi jinin haila wannan shine zahirin magana a babu malikiya wakila nifasun amma an samu wani kauli suka ce nifasun jinin biki ne wannan na ainihin ɗa na farko da ya fita kafin ɗa na biyun suka ce jinin biki ne to kaga mun ɗauke shi a jinin biki ne fata dummu ilaihi ma ba'dahu sai ta taro jinin da yake bayan haihuwar na biyun ilaihi zuwa na farkon wato inda ma'anan kilafin yake in mun ɗauka jinin haila ne har yanzu bata fara lissafin jinin biki ba yanzu jinin da zai zo jinin haila ne in ta haifi ɗa na biyu to daga yanzu za ta fara lissafin jinin biki wancan jinin da ya zo sunan shi haila idan ko muka ɗauke shi jinin biki ne bayan an haifi ɗa na farko sai da aka yi kwana goma sha biyar tana zubar da jini sannan ta haifi ɗa na biyu sai mu ce yanzu a jinin ta na biki ta yi kwana goma sha biyar kaga saura kwana arba'in da biyar kenan ko to haka nan je ainihin akwal ɗin ya kasance in ka ɗauka na biki ne fatadumu ilai ma ba da sai ta taro jinin da yake bayan wannan haihuwan ilaihi zai shi wata kabila idu sauma mai haila za ta rama azumi amma lassalata ba za ta rama sallah ba wannan ka'ida mai haila kenan za ta bar sallah za ta bar azumi amma wajen azumi za ta rama sallah kuma ba za ta rama ba wani fasa'u mai jinin biki jinin haifuwa ita ma misluwa kwatan kwacin mai jinin haila ne ita ma za ta bar sallah da azumi amma za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba fi ma yajibu to misilu an kwatankwacin da ne fi ma ya jibu cikin abin da yake wajaba duk abin da yake wajaba ga mace mai haila ya wajaba ga mace mai biki mun je karanta wajibai na ainihin haila irin su wanka idan jini ya dauke da sauransu wa yamtani'u abin da yake hanuwa ga ainihin mace mai haila ya hanu ga mace mai biki kamar kaga ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba mijinta ba zai sadu da ita ba da sauransu waya juzu hakanan abubuwan da yake halatta ga mace mai haila ya halatta ga mace mai biki kamar irin su karatun qur'ani ba tare da daukan qur'anin ba da sauran dai abubuwan da ya halatta ga mace mai haila ya halatta ga mai biki wallahu alam kitabu salati ko na'am littafin sallah ya rukulu kaga wannan aida ya kamata mu hada shi da wancan yawa ya tunda bangaren sa ne na'am kitabu salati ya rukulu waqtu zuhuri lokacin azuri yana shiga bizzawali kaga mafi yawan littafai in an kawo kitabu salati sai a fara da karanta lokaci saboda ita kanta sallan ba ta waje ba akan mutum sai lokacin ta yayi ko kanat alal mu'minina kitaban mawquta shi yasa kuma duk mutumin da bai kiyaye lokaci ba yayi sallah kaga in bai yi akan lokacin ta ba ba shi da sallah musamman ba lokaci bai bai yi sallah kaga ba shi da sallah ya rukulu waqtin zuri saboda haka dole ne mutum ya kula da lokaci lokacin azuri yana shiga ne bin zawal da ranar da da zarar rana ta yi zawal rana tana wucewa a tsakiyar sama kamar yanzu zaka samu a kalanda zaka ga ya nuna ma sha biyu da minti biyar ko da minti shida bakwai sai ka ji an ce lokaci yayi to zawal din wahiya menene zawal yace ita ce ziyadatu zilli ba da gayati na tsafi karuwan inuwa bayan kurewan raguwan shi kasan inuwa din a nahiyoyin duniya ba ko ina ne inuwa yake karewa gaba ɗaya ba saboda rana din tana tafiya ta gefe ne misali to tana tafiya tana tafiya da in rana ta hudo ta gabas misali inuwa tana yamma to rana tana ɗagawa inuwa yana raguwa tana ɗagawa yana raguwa to in ta ɗaga ta zo tsakiyar sama za ka ga inuwar ya gama raguwa duk da akwai wani ɗan inuwa da zai saura tunda ba setin kan mutum yake ba to za ka ga yana raguwa yana raguwa can sai ka ga inuwan ya fara karuwa kuma inuwan ya koma gefen gefen ainihin gabas rana ta koma gefen yamma to kana ga inuwa yana fara karuwan nan sai mu ce lokacin azhar yayi rana ta gushe a tsakiyar sama kenan to wannan dan inuwan da take karuwa akai shine zillu zawal shine yace wa akhirul ikhtiyari karshen lokacin ta muhtari iza sare zillu shakti mislahu yayin da inuwan kowane abu inuwan mutum da kowane abu ma inuwan shi ya zama mislahu kwatan kwacin tsayin shi in ka ajiye abu ko mutum ne kowane abu ne idan ka ajiye shi a cikin rana ka auna inuwan shi zaka ga inuwan ya zo daidai da tsayin shi to tun daga lokacin zawa nan har zuwa lokacin da inuwan abu zai zo daidai da tsayin shi to duka wannan lokaci ne na sallan azuwar lokaci ne muktari na sallan azuwar amma sai dai wajen auna kama din nan ba da zilli zawal bayan ka shirya inuwan da rana ta bushe a kai tunda ai dama mun ce idan ranar tana inuwa yana raguwa yana raguwa yana raguwa za ka ga in ya gama raguwa ko wani ɗan inuwa wanda inuwan zai karu a kai to wannan inuwan dole sai ka cire shi sannan za ka auna wannan kama ɗin ba za ka auna tare da wannan zillu zuwan ɗin ba. wa huwa awwal waqtil asri kuma wannan lokaci shine farkon lokacin da asar karshen lokacin azur shine farkon lokacin da asar sai dai kuma in ka ji abu dawala zaka ji ya ce suna ainihin tarayya a ainihin gurgudan raka hudu a ainihin lokacin da za su rabu lokacin da azur ya zo ƙarshe da asar za ta fara to a wannan lokacin akwai wani lokaci raka a hudu wanda in kai azar a lokacin ma muktari ne in kai da asar ma muktari ne to amma inda ake kaulani din a ƙarshen kamun farko ne raka hudun ko a farkon kama na biyu ne in a ƙarshen kamun farko ne sai mu ce idan saura raka hudu kama ya ƙare ainihin kai da asar a lokacin ma kaya mutari idan kuma aka ce a farkon kama na biyu ne to kaga azhar ita take shiga cikin kamar da asar kenan to ana kai kaulanin amma ala ayyalin dai akwai raka hudu a wannan tsakanin wanda in kai azhar ma muktari ne in kai da asar ma muktari ne wa akiruhu ƙarshen lokacin la'asar kuma misilaihi lokacin da inuwan kowane abu ya zama tsayin shi so biyu shi ma dai ba da zilli da alfa wal magribi sallan magaruba kuma bil gurubi da zaran faduwan rana lokacin tiyayi kuma ita magaruba kuntatacciya ce muqaddarun bi fi'liha ba da tafiyi shuru'iha a bar kaddara wa aikata ta ne bayan an tabbatar da sharɗanta ma'ana idan rana ta faɗi rana tana faɗuwa idan mun kaddara mutum mutawassil wanda ba mai nauyin jiki ba mai sauri ba gwargwadon lokacin da zai ɗauke shi a ce lokacin yana da janaba gwargwadon lokacin da zai ɗauki ruwa ya yi wankan janaba ya ɗauki tufafin shi ya sa ya tsaya ya fuskanci alƙibla ya tare ikama ya yi raka uku raka uku ba ma tsayi ba ba kuma ainihin da sauri ba to in iya wannan lokacin ya wuce sai mu ce muktarin mazaruba ya wuce kenan shine muqaddaru bi fi'liya ba da tasiri shurutiya bayan tabbatar da sharɗanta sune kamar tsarkin hadar tsarkin kabar fuskanta alƙibla da sauransu wal isha lokaci na isha muktari fi gurubin humrati da ɓuyan ainihin wannan ja na shafaƙi ɗin ne wannan shafaƙi daidai inda rana ta faɗi za ka ga ko wani ainihin haske kamar ruwan gwal wannan hasken na ja ɗin gaba ɗayan ya zama babu shi ba alaman faɗi ko ja a daidai wannan gurin shi kenan lokacin isha ya yi shi ne a risala ma za ka ji na ba za a duba ainihin hasken yamma gaba ɗaya ba ko da yamma aku ya sayan daidai wannan gurin wannan hasken ya ɓuya za a yi sallar isha ita kuma ila munta sulusi har zuwa ƙuriyan ɗaya cikin ukun dare idan aka kasa dare kira uku idan kashi ɗaya ya wuce shi kenan muktarin sallar isha ya wuce in ka kasa dare kashi uku kamar yanzu mu ce ko tara da minti hamsin wani lokaci karfe goma da sauransu wasu bi lokaci na sallar asuba muktari bil fajr sadiqi da zaran huduwan alfijir na gaskiya tunda dama alfijir ya zo a hadisi kala biyu ne ba to alfijir na gaskiya wanda in ya hudo zaka ga yana tasowa yana haske zai gane sasanni har gari ya waye to wannan alfijir din yana hudowa lokacin sallar asuba yayi shi kuma daga nan ilal isfaril a'la har zuwa wayewan gari maɗaukaki lokacin da za ka hango mutum ka gane fuskan shi ka gane waye lokacin da gari ya waye amma rana bata hudo ba to har zuwa wannan lokacin lokacin muktari ne na sallan asuba amma kuma wal afdalu abin da yafi at-taglisu shine yin jijjifi biha da sallan asuba din ma'ana ka yi ta duku duku alfijir na hudowa gari da duhu a yi sallan asuba shi yafi duk da ne an bari gari ya waye din ma duk lokacin ce wata ajilul magribi hakanan abin da yafi shine a gaggauta sallar magruba da zaran rana ta faɗi kawai maza a tashi ayi sallah kar a jira a ce ai muna da chance din gurgurdan ainihin sharakan sallah sauran suwa kawai in rana ta faɗi an tabbatar da ta faɗi a gaggauta yin sallar magruba wata akhirul bawaqi hakanan da jinkirta sauran sallolin a zuhurul la'asar isha to duka abin da yafi a jinkirta su amma su ma jinkirin bi masajidil jama'ati a masallatai na jam'i wanda jama'a suke taro ruwa su sallah ana so a jinkirta saboda mutane su zo su riski sallah saboda kowace sallah a wa'annan sallolin in ka lura asuba dama kan lokacin ta ake shirinta sallan magaruba shi ma an ka lura da zarar rana ta faɗi za mutane sun zo sun taru amma sauran sallolin ko da lokacin ta wani ma tukuna akwai sallar da bai san ma lokacin ta lokacin da yake shiga ba yanzu kamar sallan azur wani ma ya ɗauka kawai sai ɗaya da rabin nan ko ƙarfe biyu saboda haka a jinkirta kar a yi ta farkon daga sha biyu da minti biyar maza a kiran sallah a shiga sallah ya gaji ba samu sallah ba saboda haka wayannan sallolin an fi so a jinkirta su a masallaci na jam'i shi ma jinkirin kadiran la yadurru bihim gwargwadon da ba zai cutar da jama'a kar a jinkirta da har mutane za su zo taro har a rika ainihin gajiya wal ibradu bi zuri hakanan abin da yafi shine a sanyar da sallan azur fil harri a tsananin rana ko da kuna azhar da wuri in aka ce ana cikin tsananin rana to ana so ku bari ranar ta dan ainihin sanyi sanyin kuma daga ainihin karyewan ainihin fucin ita ranar ba wai gari yayi sanyi ba tun da ka lura wani lokaci ma sai ka ga karfe biyu ma ya fi zafi fiye da sha biyar ranar to amma ita kanta ranar in ta zo tsakiya din a lokacin ita kanta ta gama zafinta to a bari ta dan huce ta dan fara sanyi duk da mu kuma nan ta buso mana zafin zafi zamu ji amma dai a sanyi da ita rana din ibrahim din na rana ake nufi ba na yanayin gari ba wa fi ibrahim munfaridi a cikin sanyewar makaɗaici mai sallah shi kadai shi ma ana so ya sanyar ko ko shi kawai ya yi sallan shafarkon lokaci ko tsananin zafi din ne na sallan azhar kaulani shine aka yi kauli biyu suka ce a'a in ne sallah shi kadai ne kawai yayi sallah a farkon lokaci shi yafi ko da azhar din ne a lokacin zafi wasu suka ce a'a ko mai sallah shi kadai ne tunda ai akwai hadisin da ya nuna cewa ku sanyar da ainihin sallan azhar a tsananin zafi saboda fucin rana din daga ainihin min fahimta hannu ko yawwa wa man shakka fi dukulil waqti to ga hukunci duk mutumin da ya yi shakku cikin shigan lokaci yana ganin lokaci ya yi ko bai mutu lam yusalli ba zai yi sallah ba wali ya ji tahid ya tsaya ya iya kokarin shi wajen gano lokaci ya yi sannan ya yi sallah wajen kokarin wayu akiru ya jinkirta hatta ya tahaffaka har sai ya tabbatar da lokaci ya yi sannan ya yi sallah au ya galiba ala zanni dukuluhu ko kuma in ma bai samu tabbaci ba dukulu shigan lokacin ya gani bai rinjaye ala zanni a bisa zaton shi ya zamo zaton shi ya rinjaye a bisa lokaci ya shiga sannan ya yi sallah wannan kuma ya danganta da ko azkar da yake ko sayuka da yake tsakanin wannan sallan da wannan sallan da haka dai har ya gano lokaci ya yi ko kuma zaton shi ya rinjaye a lokaci ya yi sannan ya yi sallah sannan kuma ko da fa ya yi iya kokarin nashi da ya yi sallan fa in ta bayyana ruku'u qablahu idan ya bayyana cewa ya sallan kafin lokacin sallan a ada sai ya sake sallah yanzu misali misali ya yi ya ƙoƙarin shi wajen gano cewa lokaci ya yi kamar yana kulle ne a wani waje a wannan gurin an kulle shi tun kafin zawal lokacin azahar ta yi ya ji kiran sallah ya yi la'asar ma ta yi ya ji kiran sallah ya amma magaruba ɗin kawai sai abin ya rikice mar bai ji an yi kiran sallah ba ya jinkirta jinkirta shi dai yana ganin magaruban nan ta yi ne ko wata kuma yana kulle a gurin a cikin duhu to muka ce a yanzu abin da zaka yi kai ijtihadi kai iya kokarin ka sai ka tabbatar yana yi yana yi yana har dai lokacin da a tunanin shi ba shi yanzu dai yana ganin tabbas lokaci yayi kawai sai tashi yin magaruba yana yin magaruban sai aka bude ana budewa sai ga rana kaga ya tabbata yayi sallan kafin lokaci to dole sai ya saki wannan sallar yawwa ba wai dan yayi ijtihadi kuma yayi sallan sai ya dace ko kuma ya tabbata yayi kafin sallah a cewa tun da yayi ijtihadi shikenan ban dai yayi ta kafin lokaci dole sai ya sake ta wai yurikul ma'azuruna masu uzuri a wasu nau'in masu uzuri kamar mutum shida ko takwas wanda zai irgo mana da shari'a ta yadda da uzurin su wanda kowanne uzurin zai sarayar mar da sallah a kan shi sannan ainihin gushewan uzurin zai ainihin wajabta sallah a kan shi shine wurin da yana da mushkila kula wai da yukul ma'azuru na masu uzuri suna riska suwaye masu uzurin farko ya ce alha'idu ta ɗaharar mace mai haila da ta samu tsarki kaga mai haila ba ta sallah kuma ba ta ramu koko to yanzu gashi jininta ya ɗauke kafin lokaci ya wuce wal majnunu haka nan mahaukaci da ya farfado walmuguma alaihi da wanda aka su marifi kane da suka farfado ka ma hukaci shi ma babu alƙalami a kan shi wa sumamme shi ma lokaci ya wuce bai farfado ba wannan sallar ta wuce ba zai ba to yanzu gashi nan sun farfado wasabiyu yaro karami da ya talibi ya balaga kaga yaro karami ya ba wajibcin sallah a kan shi amma gashi yau ya balaga kaga uzurin shi a gushe ba wal kabiru yuslimu da kafiri da ya musulunta to wa'annan in kun lura cikin masu uzuri da shari'a ce da uzurin su sune wa'anda idan uzurin yana tare da su lokacin sallah ya wuce za mu ce wannan sallar ta fadi a kansu ba za su sake ba to wa'annan za su riski azuraini azur da la'asar libaqa'i khamsi raka'atin ga wanzuwar raka'a biyar ba da tsaharaki bayan tsarki wastatiri da suturci al'aura yanzu misali mace ce jininta na haila ya ɗauke yana ɗauke wannan lokacin da ya ɗauke kaddar da za ta ɗauki ainihin abun wanka maza ta yi wankan haila ta zo ta sa ainihin tufafinta za ta samu raka'a biyar kan rana ya ɗauke to yanzu ta riski a zuwa da la'asar ko da ba ta yi wankan ba sai da rana ta faɗi ana binta azhar da la'asar sai ta yi tun da ya raka biyar din nan in ta raka hudu azhar ga raka ɗaya raka ɗaya nan ya janyo ainihin la'asar tun da dama kowace sallah in ka samu raka ɗaya to shi kenan gaba ɗaya wal kullu ada ana cewa kamar akuya ce ka koro kutare kutare za ta faɗa rijiya kafa hukun san je rijiya huk ka kama kafa ɗaya ka kana kama gaba ɗayan nan ka gawo kullu ada yawwa saboda haka in ka samu ainihin raka'a biyar a sallah lokacin da za ta iya riskar raka'a biyar to shikenan zamu ce ta riski a zuwa da la'asar gaba ɗaya aha wani salatin haka ne wani salatin haka nan idan mai uzuri uzurin shi ya gushe bayan ya yi tsarki ya surci al'aura zai samu raka uku fi safari a sallah a kan tafiya yana kan tafiya kaga ya tafiya raka biyu ake ko to in zai samu raka uku ya riski a zuwa da lasar tunda yanzu misali in yi wanka ta yi wanka ta zo ta surci al'aura in ta raka biyu na azahar kaga akwai sauran raka da yin la'asar saboda haka yanzu raka uku nan ya janyo azurai ni azur da lasar wannan kenan wani dunihinna idan kuma abin da ainihin mai uzurin bayan gushewan uzuri zai tara dunihinna ƙasa da raka biyar ne a zaman gida ko ƙasa da raka uku ne a tahiya ila raka ta har zuwa saura raka ɗaya ne a sani ta faɗar ya riski sallah ta biyu ne faɗar kadai wanda ainihin na farko sallah na biyun kawai ya riska mai fara sallah na ainihin na biyun ya riska misali idan uzuri ya gushe misali ga mai haila idan ta yi wanka na zucirce al'aura abinda za ta samu bai kai raka'a biyar ba abinda za ta samu raka'a hudu ne kawai ko uku ko biyu ko ɗaya za mu ce to yanzu azhar ya wuce a lokacin jini yanzu wannan raka'a hudu zuwa ƙarshe ɗin sannan ƙarshe za ta riska yanzu sai ta yi la'asar babu zancen yin azhar kenan haka kafiri da musulunta haka yaro karami da ya balaga da sauran masu uzuri da muka irgo mafhum ba to wani arba'in idan kuma lokacin da uzuri ya gushe bayan an tabbatar da sharɗai mutum zai samu raka hudu kabla alfajir kafin huduwan alfijir to al-isha aini ya riski magaruba da isha in ka lura magaruba raka uku ne ba to yanzu ga uzuri ya gushe zai iya tsarki ya suturci al'aura ya samu raka hudu kafin alfijir ya hudu kaga raka uku in yayi magaruba akwai raka ɗaya da ya saura kaga isha ma an same ta wal kullu adam wani dunihinna idan kuma bai kai raka'a hudu ba to al'akirata ya lissi sallan ƙarshen misali lokacin da uzurin ya bushe idan ta yi wanka ta suturci al'aura ba za ta samu raka'a hudu ba amma za ta samu raka'a uku ko raka'a biyu ko raka'a ɗaya za mu ce to makaruba ya wuce kawai wannan rako'in da lokacin sallan isha ne kaga a nan bai bambance tsakanin matafi da mazauni ba tunda akwai makaruba ciki makaruba ita ce ta farko ita kuma ba a kasaranta saboda haka daga raka'a hudu ko a zaune a gari ne ko a tafiya ne ya samu gaba ɗaya ƙasa da raka hudu shi kenan sallan ƙarshe aka samu ba a samu na farko ba wata skudul ulayani to na farkon ya yace al ulayani na farkon ta skudu sun faɗi a kan shi mun gane yanzu misali ya zo ya musulunta kaddara daga yin wankan shi da musuluntan nan idan aka ce tashi yayi sallah ba zai yi ya samu raka biyar ba zai samu raka hudu ko uku ko biyu ko daya sai mu ce to maza kai da asar azhar ta riga ta wuce baka musulunta ba haka mace mai haila jinin ta ya dauke ta yi wanka ta suturci al'aura da ta zo ba zai yi ta raka biyar ba amma raka hudu kan ko uku ko biyu ko daya za ta iya yi to wannan sai mu ce ta yi da asar azhar ya faɗi a kanta saboda ba ta samu tsarki ba sai da lokacin shi ya wuce shine wa tasqudul ulayani sallolin farko azhar ko ainihin magruba din tasqudu sun fadi akan ta kenan na'am wanda ka ce wanda rurin azhar da la'asar din tare suke karewa eh kuma ya tare suke karewa da rurin azhar da la'asar eh ba duk suka kara faduwar rana ba suna karewa faduwar rana amma ɗaya tana riga ɗaya fita wacce ta riga shigowa tana riga fita karewan ba yi tare in aka ce to in muka ce tare zai yi kai azhar da la'asar tare yanzu misali na'am sai muka ce ma rabi muna so kai sallah raka hudu minti nawa zai dauke ka ce minti biyar muka ce to a minti biyar din nan muna so kai azhar da la'asar tare zai yi ai dole sai kai ɗaya sannan kai ɗaya to shi ma lokacin fitar dole ɗaya tana riga ɗaya fita wacce take riga fita wanda ta riga shigowa a zanen ka na kan kallon sai ya fahimci magana wa da rurin azhar da la'asar ba ta suke karewa ba kenan eh to tare suke karewa duk group ne amma kuma dole sai tana riga ɗaya fita idan suka zo suna tafiya tare suna tafiya tare suna tafiya tare amma an zo dole ne ai ba zai yi aiki tare ba kara ma ai wani eh wani shi ne mana ba zai ma ai na yanzu kuma ai kuma yi karatu shi ne kwarai da gaske ba zai taɓa yi wa ai kawai ana cewa tare suke karewa eh ana cewa tare suke karewa saboda suna musharaka ne amma dole in an zo fita kan ai wanda ya riga shigowa dole shi zai riga fita shi ne magana sai dai da rurin su kauce kamar ya da ruri rurin su za a kare da
shi ne dai magana kaga yanzu ma an gama yanci magana raka'a biyar kaga za a samu kowace sai mu ce kowace za a samu a larurin sha amma raka'a hudu sai mu ce an samu la'asar me dalili da azhar ta riga ta fita saboda ba zai yi mutum ɗaya a lokaci ɗaya ya haɗa sallah biyun gaba ɗaya yi su a lokaci ɗaya ba saboda kaga anan za ka fahimci kenan dole azhar ɗin za ta riga fita kafin la'asar annabi kaza su ya nuna ce raka hudu na karshen nan eh shine wanda yake la'asar azhar ya riga ya fita hudu na ƙarshen tun da dama kowace raka a gurgudu ne to raka a hudu ne sauran wacce za ka yi kaga in kace azhar za ka yi to da asar za ta fita kuma azhar ita ta riga shigowa wanne ya kamata ta fara fita azhar ya kamata ta fara fita tunda azhar ta fita yanzu wannan raka hudu lokacin la'asar ne sai kai la'asar kaga wata sudul ulayani kenan na farkon sun faɗi aha wasu ba sannan mai uzuri da uzurin shi ya gushe zai riski sallan asuba li baqa'i raka'atin ga wanzuwan ma'ana ga raguwar raka'a guda qabla dulu'i kafin fudowar rana in je uzuri ya gushe ya samu yin sarki da surci al'aura zai iya raka ɗaya kan rana ta hudo shikenan za mu ce ya riski lokacin sallan asuba ma'anar riskan nan fa ku fahimta ba wai ainihin dole sai ya yi wanka ya abin nan ba kawai muna kaddara in je har lokacin da ta shani wallahi ɗazu jinin nan ya ɗauke ba tun kan ai sallan asuba sai mu ce to kan ai asuba din nan da yaushe ta ce gaskiya kaman hudu da minti ashirin sai mu ce to alfijir kuma yana huduwa hudu da ishirin da biyar sai mu ce to lokacin da kika yi wanka din ya ta ce gaskiya na fito a ban ɗaki hudu da minti ashirin sai mu ce to kaga minti biyar din nan za ta iya raka hudu saboda haka ko yanzu take gaya ma dole ta rama magaruba da isha kwarai kuwa ko da ba ta yi su ba yana kanta saboda me saboda ta riski lokacin su a cikin sarki ko kuma ya riski lokacin su a cikin a cikin gushewar uzuri wasu ba ne ba kayar katin kabla duri ba to wa durul uzuri wannan ba muna maganar gushewar uzuri ba to wa durul uzuri fadowar uzurin da misali zalika ga kwatankwacin wannan guraren da muka faɗa musizin mai sararwa ne ga ita wannan sallar wabihi ne na'am yawwa yanzu misali mun ce misali mu ɗauki mai haila tun da ita ce wanci ake abin nan ko mai haila ce jininta na haila ya ɗauke lokacin da kaddara da za ta yi wanka ta suturci al'aura za ta samu raka a biyar sai mu ce a zuhur da la'asari yana kan ta dole sai ta yi ba to yau kuma mace ce tana cikin tsarki ba ta yi azhar ba ba ta yi la'asar ba saura raka a biyar rana ta faɗi kawai sai jinin ce zo shi ke ya sarar da azhar da la'asar a kanta saboda ta yi haila a lokacin su mun gane duruwul uzuri li misli zalika muslimin yawa da can uzurin ya gushe a lokacin muka ce ya hukanta yanzu kuma uzurin ne ya zo a lokacin mu ya sarar da ita yawa so jinkirin ko da gangan mama da wani kace ko da gangan laifin jinkiri na mutumin da ya bar sallah a muktari har ya shiga laruri wannan laifin yana kanta amma kuma bai sa wannan sallan ya hau kanta ba yawa wannan laifin jiki ne yana kanta balle kuma ma in ba da gangan ta yi misali man cewa ta yi ko kuma irin a mota ne ana kokarin shigowa mai duguri ba ana haka ba ko yiwo kuta da kuta ana kokari suna shigowa da aka sauka a mota ya gajin ya zo kuma lokacin yaya ai yanzu zai yi a raka a biyar sai mu ce shikenan wannan azhar da asar din kaga ai tun dazu azhar din da asar din suka yi bata samu ta yi ba to sun faɗi a kanta aha illan naumo wan nisyana sai dai a cikin uzurai wanda idan mutum bai yi sallah ba ba matsala kan shi uzuran da ba sa tare da sallah shine bacci da mantuwa mutumin da ya yi bacci a lokacin sallah lokacin sallah ya wuce to wannan sallah tana kan shi sai ya rama haka mutumin da ya mance da bai yi sallah ba har lokacin sallah ya wuce to sai ya rama wannan sallah wal gulugu fil waqati balaga cikin lokaci yujibul i'adata yana wajen sake sallan fardan a matsayin farilla mu fahimci zancen wannan akwai mushkila a nan sosai da yiwa mafi yawan mutane ana bin sallah da ɗaya ko biyu ko ƙwarai kwa yanzu misali mutum ne bai balaga ba sai bayan da asar sai da aka yi sallan da asar sai dan kwanta bacci kawai da ya tashi sai ya mafarki sai mu ce to yanzu fa in yayi wanka sai ya sake azhar ya sake da asar me yasa sai mu ce ba yayi azhar ya da sai mu ce a lokacin da ya bai balaga ba sunan suna fila yanzu kuma zai yi su a matsayin farilla abin saboda haka kowa yana zai fita yanzu kowa yana zai fita ashe ku zai je sallah biyar kawai dan dan lokacin da ya bada gaba farai kuwa eh sai ka je iyadan kai sallah biyar kawai ko ma wace ce ka samu amma dai yujibul i'adata ka ji ba yana wajabta sake wannan sallar da yayi farzan a matsayin farilla wa qabla fawati juma'a kafin kubucewan juma'a misali ranar juma'a ne kafin kafin a yi sallan juma'a ya balaga to yujibu itiyana yana wajabta mar zuwa sallan juma'an wajibi haka wanda ya zo musulunta kan sallan juma'a ya wajabta mar dole ya je sallan juma'a a matsayin wajibi wa man tadahara wacce ta yi tsarki ko wanda ya yi tsarki daga uzurin shi da ya gushe wa adrakal waqti ya riski lokacin sai dai matsalan fa hadasa sai ya kari alwalan shi ya karye ko wankan ya karye kafin ya je ya sake alwala ko wanka sai lokaci ya wuce to kwalla zimu ma kana adraka wa qatahu wanda ya riski lokacin shi ya zunce shi ko lokacin ya wuce sai yayi yanzu misali ta yi wankan haila ta sa kayanta ta zo za ci ce Allahu akbar sai alwala ya kare kaga dole sai je sake alwala ganin sake alwala sai lokaci ya fita to dole sai ta sake yin wa'annan wanda ta riski lokacin su waka zalika haka nan man zakara mansiyatan wanda ya mance wata sallah da ya manta wa in kharajal waqtu ko da lokacin wannan din zai fita yanzu misali uzuri ya gushe saura ainihin raka'o'i da zaka iya riskan azur da la'asar ka gama mun ciyawo kanka ba ka zo ka yi alwalan ka zo ka tsaya za ka yi azur da la'asar ka tuna abtu an yi jiya ma ban yi azarar la'asar ba kaga mun ce mutumin da ya tuna ainihin kubutattun salloli in je ba kai sallah biyar ba sai ya fara yin su sannan ya ce yanzu to yanzu dole ne in ka tuna da wayancan mantattun sai ka yi su ko da lokacin wannan din zai fita kuma wannan din ma sai ka sake ta aha shi ne kuka zalika wanda kara salatin masiyatan wa in kharajal waqtu ko da lokacin ta wa qabla wa qabla fawatil jumu'ati muna nufin mai balagagge